الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yammaci na bakwai ga watan zulkada hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1444 wadda ta yi daidai da 27 ga watan a biyar shekara ta 2023 miladiya a bayan hutu mai tsawo da muka tafi na azumin watan ramadan da kuma wato wato sallar fitir Allah maɗaukakin sarki ya nufe mu da dawowa a wannan yammaci domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka fatuhu rabbil bariya bi adillatil izziya fi fiqhil malikiya littafi ne wallafar babban malamin mu professor Muhammad Mansur Sakkwato hafizahullahu ta'ala wanda wannan littafi sharhi ne na babban littafin nan kuma mashhuri na muqaddimatul iziya ta babban malami abul hasan ash-shadili rahimahullahu ta'ala wannan kuma darasi yana gabata ne ko yana gudana a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano wannan kuma shine darasi ko majalisi na 125 muna nan dai a cikin babin kasuwanci wato babi na tara a cikin wannan littafi mai albarka a in kun tuna darasi na kusan karshe da muka yi shine wato a sharuɗa na ainihin wato kasu ciniki inda malam yake cewa wato shi sharaɗi ne abinda za a ƙulla ciniki a kansa ma'ana kuɗi da abin kuɗin to akwai wasu sharuɗa guda biyar da aka sharɗanta a kan kuɗin da abinda za a siya da kuɗin na farko sharaɗi na farko a tsahara wato tsarki inda mala ya ce baya halatta ciniki ko siyar da najasa kamar bayan gari ko abinda ya rikide ya zama najasa kuma ba zai iya yiwa a tsarkake shi daga wannan najasa da ta haɗu da shi ba kamar ainihin wato mai da makamancin haka sannan ya ce ya zamto sharaɗi na gaba ya zamto abin za a iya amfana da shi kuma amfana irin ta shari'a wanda a ƙarƙashin haka baya halatta cinikin abin da aka haramta cinsa kamar doki a malikiyance da alfadari da jaki idan suka kusa mutuwa duk da cewa mun tattauna game da shi doki ɗin maganganun malamai da kuma ƙaulin da ya fi zama rajihin ƙauli game da shi ainihin wato doki wannan sharaɗi na biyu kenan sharaɗi na uku ya zamto ba a samu wani nassi na alkur'ani ko wani hadisi na annabi ingantacce ba da ya zo ya hana ainihin wato irin wannan ciniki ɗin inda baya halatta cinikin ainihin wato kare wanda shi ma wannan matsala ce da mun tattauna ta game da abin nan sai kuma sharadi na hudu ya zamto abin da aka siya din ko shi wanda ya siya din wato akwai ikon mika abin abin da aka yi cinikin za a iya mika shi har ma ya ce a karkashin wannan gaba kenan baya halatta siyar da bawan da ya gudu ko ainihin wato motar da aka sace ko taɓata a ce a yi cinikinta ba tare da an ganta ba ko cinikin kifi a ruwa wannan yana daga cikin abin da baya halatta a cikin ainihin wato cinikayya sai kuma sharaɗi na biyar ya zamto ana da ilimi ko masaniya game da kuɗin an san nawa ne game da abin kuɗin an san menene jahiltar su wato ya zamto an yi wani ciniki ba a san nawa aka yi cinikin ba ko kuma an yi ciniki ba a san me aka siya ba to jahiltar kuɗin da abin da aka siya ɗin ko jahiltar ɗaya daga cikinsu an san kuɗin amma ba a san me za a siya ba ko an san abin da za a siya amma ba a san kuɗin ba to wannan shi ma yana daga cikin abin da ke ɓata ciniki to waɗannan su ne dukkan ainihin wato sharuɗa wayanda muka tattauna a kan sai sun cika ciniki yake zamtowa wato sahihin ciniki da haka za mu tashi daidai kan wata gaba wato kan fasalin da malam yake cewa ƙalil mu'allif rahimahullahu ta'ala faslun fi taharimin riba wato fasalin da zai tattauna game da haramcin riba qalil musannif yahrumu ribal fadl ribar fifiko tana haramta wa huwa ziyadatu ita ce ribar ƙari wa riban nasa'i da kuma ribar jinkiri wa huwa ta'khiru fi naqdi shine jinkirin hannanta kuɗi din wa huwa dhahabu wal fidda shine yin ciniki a cikin zinare da azurfa fala yajuzu bai'u dirhamaini bi thalathatin baya halatta ciniki ko musanyan dirhami biyu a madadin dirhami uku wala bai'u dirhamin bi dirhamin ko kuma musanyan dirhami da dirhami ila yaumin izuwa wato yini guda aw sa'atin ko awa guda matsalan misali wannan shine abinda Abul Hasan Ash-Shadili ya kawo a farkon wannan fasali na haramcin riba inda ya kasa mana cewa riba kashi biyu ce ma'ana ta kasu kashi biyu akwai ribar ƙari akwai kuma ribar jinkiri ribar ƙari shine duk abin da yake jinsi ɗaya ne idan aka zo musanye aka ba da guda biyu a madadin guda ɗaya to an samu riba ƙari ta shigo ciki kenan misali an samu kai cikin cashless policy misali sai zamana ina son wato ka bani canji cash na dubu goma sai ka ce to na naira sai ka ce amma sai dai da sharaɗin zan baka zan turo ma da dubu goma sha ɗaya ko sha biyu sai kai kuma ka bani cash dubu goma wannan ya zama ribar fadl kenan domin kuɗi da kuɗi kuma duk jinsi iri ɗaya naira zan turo ma naira za ka bani to a nan babu wani fifiko zan turo ma da dubu goma za ka bani cash dubu goma wannan shine ka'ida ma'ana duk abin da yake jinsi ɗaya ne to an tashi musanye tsakani to ba a san a samu wani ya fi wani yawa idan sabon kuɗi aka ce duk sabon kuɗi dubu goma na sabon kuɗi sai na ba da tsohon kuɗi dubu goma sha ɗaya ribal fadl ta samu gindin zama ma'ana an samu ribal fadl kenan da haka a ƙa'ida shine sabon kuɗi zan baka ka ban tsohon kuɗi ni zan baka dubu goma kai ma sai ka ban tsohon kuɗi dubu goma shine ba a san a samu fifiko tsakani wannan ɓangare na farko kenan akwai kuma inda ake samun ribar ta jinkiri ce shine wato na yadda zan baka sabon kuɗi dubu goma za ka ban tsohon kuɗi dubu goma amma ni sai na baka wato sai kai ka bani tsohon kuɗi dubu goma ni kuma sai na ce ma ka bari sai nan da awa ɗaya sai in baka sabon kuɗi dubu goma to wannan awa ɗayar ita ake kira riban nasa'i wa riban nasi'a wato riba jinkiri yanzu riba ta shigo ta lokaci yanzu wannan ɗan jinkirin na minti biyar minti goma awa ɗaya yini ɗaya to wannan shi kuma haramun ne riba ta shigo ciki sai dai in baka ka bani hannu da hannu in baka dubu goma ka ban dubu goma hannu da hannu wannan shine ka'ida wannan shine abinda Abul Hassan Ash-Shadhili ya fara kawo mana ta'arifu to wai mecece riba din nan mala yace ar-riba lughatan kalmar riba a larabci tana nufin az-ziyadatu wan-numuwu az-ziyadatu qari wan numu da habaka wannan in aka in kaji an ce al-riba da larabci to ana nufin qari da kuma habaka wannan a kalmar ta larabci kenan shi yasa yuqalu ana iya cewa rabal malu dukiyar ta ƙaru dukiyar ta haɓaka idza zada wana ma idan dukiya ta ƙaru sai a ce rabal malu idan dukiya ta haɓaka sai a ce rabal malu saboda kalmar riba ɗin tana zuwa da ma'anar aziyada tana zuwa da ma'anar annama'u wato haɓaka da kuma ƙaruwa wa arba alal khamsina wato za a iya cewa arba alal hamsina ya yi ƙari a kan hamsin a yi zada ma'ana ƙari kenan ya yi ƙari a kan hamsin wa yi ƙalu ala kulli bai'in muharramin haka ana cewa riba a kan dukkan wani ciniki haramtacce ana iya ce masa an riba wannan a larabci kenan wa filistilah amma a istilahi na malaman shari'a in an dawo cikin musulunci malaman musulunci in suka ce arriba me suke nufi huwa ziyadatu ala ashiya'in makhsusati wato riba a yare irin na malaman shari'ar musulunci na nufin ƙari akan wasu abubuwa keɓantattu ƙari idan an zo yin musanye ko canji akan wasu abubuwa keɓantattu kenan ba akan komai riba take shiga ba kenan akan wasu abubuwa keɓantattu au ko kuma a ce huwa aqadun wato ita riba wani ciniki ne ala iwadin maksusin a bisa musanye ko canji na wasu abubuwa ko wani abu keɓantacce ghairu ma'lum ghairu ma'lum wato ghairu ma'lum wanda ba sananne ba wato ghairu ma'lumi tamathil gairu ma'alumin tamathil wanda wato kwatankwacinsa ba sananne ba ne fi mi'iyari shari'i a ma'auni na shari'a halatal akadi a daidai lokacin da za a kulla cinikin wato wani akadi ne wani ciniki ne za a ba da wato wani abu na musamman amma da wani abu wanda shi kuma ba a san shi ba a ma'auni na shari'a au ma'a ta'akhirin ko kuma tare da jinkiri fi filbadalaini a cikin musanyan guda biyu a wajen musanyan ba a samu matsala ba an gane ko abinda na bayar shi za a ban ko kuma abinda na bayar ya fi wanda za a bani amma a nan wannan babin inda riba ta shigo ciki shine inda aka samu jinkiri tsakanin mai bayarwa ko wanda za a bawa kaga kenan kamar ma'anarsa irin ta shari'a ma'ana riba ƙari shine zan baka kwanan shinkafa yar kura kwano biyu amma zaka bani yar gwamnati kwano ɗaya to yanzu anan inda haramcin yake shine tunda tawa ta fita ka yawa an samu ribar mai ribar fadl yanzu tunda jinsin iri ɗaya ne shinkafa yar kura da shinkafa 'yar tudun wada da 'yan warawa da shinkafa 'yar gwamnati duk sunansu shinkafa to in za a yi musanye sai in baka kwano guda sai ka ban kwano guda shine daidai amma sai nake so in baka shinkafa kai kuma za ka ban wake to anan ya halatta in ce shinkafa kwano ɗaya zan baka ka bani wake kwano biyu wannan ba shari'a ba ta da matsala anan amma inda matsala take shine sai na ce na yadda zan baka shinkafa kwano daya ka ban wake kwano biyu amma ba ni waken shinkafar sai an jima bayan sallar isha sai ka zo ka karba to yanzu wannan sai an jima sai bayan sallar isha ka zo ka karba shi ake kira riban nasa haramun ne yanzu kaga anan wajen fifikon ba anan matsala take ba tunda jinsin ba iri ɗaya bane wake daban shinkafa daban to anan babu laifi wani dan yafi wani yawa ba wannan shari'a take kallo ba yanzu anan abinda ka'idar da ake so a cika shine hannu da hannu in baka shinkafa kwano daya ka bani wake kwano biyu shikenan mun gama an gane wannan anwa'u sai nau'o'in riba zakara al-musannif rahimahullahu naw'ain min ar-riba abul hasan ash-shadili ya ambaci nau'i guda biyu na riba wa huma su ne ribal fadl wa riban nasi'a ya ambaci ribar ƙari da kuma ribar jinkiri fa ribal fadl ita ribar ƙari huwa bai'un ribawiyyin bi mithlihi ma'a ziyadatin fi ahadil fi ahadil mithlaini wato ita ce wato ita ribal fadl shine ciniki na riba wato cinikin ƙari kuma abin da aka yi ƙarin da wanda za wato da wanda za a yi musanyan da shi iri ɗaya ne an gane ko riba bai'ur ribawi ciniki ne da riba take shiga cikinsa bi mithlihi in dai irinsa za a yi musanyan jinsin su iri ɗaya ne ma'a ziyadatin fi ahadil mithlaini amma fa tare da yin ƙari a ɗaya daga cikin almithlaini abubuwan da suke misalin su iri ɗaya ne ko jinsin su iri ɗaya ne wanda ita ake kira ribal fadl shine dai duk bayanin da na ta yi ɗazu na cewa na ba da misali da shinkafa shine a shinkafa shinkafa wake wake jinsin su iri ɗaya ne a nan in za a yi musanye to sai a same su su zamto iri ɗaya ne kar a samu tafazul da zarar ɗaya ya fi ɗaya saboda ana tunanin ɗaya ya fi ɗaya kyau ko ɗaya daga ƙasar waje aka shigo da shi ɗayar kuma ɗan cikin gida ne wannan ba shi da wazani ko ma'auni a shari'a ba ruwan shari'ar musulunci da cewa wannan shinkafar 'yar thailand ce wannan ita kuma 'yar kura ce tun da duk in an tashi sunansu shinkafa ita waccan ka duba buhunta za ga an sa rice ita ma wannan an duba buhunta za ga an sa rice shikenan duk sunansu shinkafa yanzu wanda yake ganin 'yar thailand ta fi daraja eh a lokacin da ya zara kuɗi ya je siyanta ta fi daraja idan ba yana ganin ba zai iya ba da kwano ɗaya ta thailand a ba shi kwano ɗaya ya kura ba to abin da ya kamata yana so ya ci ya kura to sai ya ɗauki kuɗi ya sai yar kura ko ya siyar da yar thailand kuɗin kuma sai ya zo ya sai yar kura ko ya samu wani wanda shi ba shinkafa zai yake so a yi mai musanya ba wake ne sai su yi musanya da mai wake shi kuma waken sai ya zo su yi musanya da mai shinkafa ya kura wannan babu matsala Allah ya sa karatun yana fitowa an gane walaisa kulla ziyaratin filbai amma fa ba kowane ƙari ne a cikin ciniki tu'tabaru riban ake cewa riba ba fi shari'ati a shari'ar musulunci ya kamata a gane wannan fa idza kanatil mubi'atu idan abubuwan da za a yi cinikin suka kasance min mata juzu fihi ziyada suna daga cikin irin abubuwan da shari'a ta ce za a iya yin ƙari fala ba sa wannan babu laifi falau bi ita sayyaratan da za ka yi musanyan wato ka siyar da mota ɗaya bi sayyaratai ni a baka motoci guda biyu fala ba sa wannan babu laifi domin mota ba ta cikin irin wadda shari'ar musulunci ta ce kar a samu fifiko wajen musanyanta wannan motar miliyan uku ake sai da ita sai kuke kuka yi musanya da wanda shi kuma motoci guda biyu ne yan miliyan ɗaya da rabi rabi shikenan sai ka ba shi ƙwaya ɗaya sai baka guda biyu ba za a ce an samu ribal fadl ba ya za ka ba da mota ɗaya a baka guda biyu mota ba ta daga cikin irin abubuwan da shari'a ta hana a samu fifiko tsakani a fahimci wannan shi yasa sai malam ya gaya maka cewa ba a kowane ciniki ne ƙari yake zama riba ba yanzu ai kaga a cinikin motar ɗaya ka bayar aka baka guda biyu ai kaga biyun da aka baka ai a adadi tafi guda ɗayan da ka bayar kaga an samu fifiko an ka ba da ɗaya an baka biyu wannan baya daga cikin abin da riba za ta shiga cikinsa ga wani misalin wa kitaban bi kitabaini ka ba da littafi ɗaya a madadin musanya za a baka littafai guda biyu fala ba su wannan babu laifi me yasa saboda littafi baya daga cikin irin wanda aka hana riban wato aka hana riba ƙari a cikinsa baya ciki ina ba ta gane yau baya ciki wa innamar riba inda riba take shiga ta ƙari fi asnafin a cikin wani samfur-samfur wacce cikin wasu sinfi ribar ƙari take shiga ya harumu tafadulu bainaha wanda wato fifiko yake haramta a cikinta ko a tsakaninta ka zahabi bi zahabi kamar gol da gol wannan yana daga cikin abin da fifiko a ciki haramun ne wannan gol ɗin ɗan zamfara ne a ƙasar zamfara aka haƙo shi ana haƙo gol a can ko shi kuma wannan gol ɗin ɗan dubai ne sai aka zo kawai abin da ake so a gane kilogram aka ɗora na zamfara kilogram ɗinsa nauyinsa ya daidai da na dubai shi kenan kawai ba za ka ci sai a baka ka ba da kilo biyu na gol ɗin da ake haƙowa a zamfara kai kuma a baka kilo ɗaya na gol ɗan saudiya ko ɗan dubai haramun ne wannan ribar fadl ta shigo ciki domin duk sunansu gol kenan in kun kiyaye wannan gol yana daga cikin irin wanda ribar ƙari take shiga ciki amma mota ba ta ciki littafi baya ciki kun lura da wannan wal fiddatu bil fidda azurfa da azurfa kaga sinfi na biyu kenan ita ma wannan azurfar ta fi kyau fiye da azurfar da za ku yi musanya da ita sai ka ce kai za ka ba da kilogram na azurfarka kilogram ɗaya shi kuma wanda za ku yi musanya sai in zai baka kilogram biyu na azurfa to wannan in ya baka kilogram biyu ka ba shi kilogram ɗaya ribal fadul ta shigo ciki an samu riba ƙari domin alfidda azurfa tana daga cikin wato abubuwan da riba ƙari take shiga cikinsu a shari'a na uku walburru bilbur alburru da alburru su ma kaga sinfi ɗaya ne alburru nau'i ne na alkama da yake in kaje kaman ƙasar saudiya za ga inda suke sai da alkama za ganta kala-kala akwai sha'ir akwai sult akwai alburru akwai hinda duk za a gansu kala-kala wannan ja wannan mai kaza wannan za a gansu duk da bambanci tsakaninsu ta ɓangaren kalolinsu da yanayinsu an gane ko to alburru nau'i ne na alkama yanzu idan na zo da kwano ɗaya na alburru sai nake so mu yi musanya kai ma taka alburru ce to babu wani fifiko da za a samu in baka kwano ɗaya ne ka ban kwano ɗaya da zarar ka ce a ka taka alburrun ta fitawa kyau da haka sai in zaka ban kwano ɗaya ne in baka kwano biyu ribal fadl ta shigo ciki misalin da zan ba mu anan shine dawa farar dawa da jaddawa ba za ka zo ka ce mu ai wannan kaura ce kai ka san tuwanta in an yi ta yafi danko yafi rike ciki yafi daɗi da haka sai dai in baka kaura kwano ɗaya kai kuma ka bani farar dawa kwano biyu duk sunan su dawa ribal fadl ta shigo ciki wattamru bitamr haka dabino da dabino shi ma ba za a samu fifiko ba shi ma yana daga cikin abin da ribal fadl take shiga cikin sa wash-sha'iru bish-sha'ir haka ash-sha'iru da ash-sha'ir nau'i ne na alkama wal milhu bil milh gishiri da gishiri shi ma duk sunfi ɗaya ne yana daga cikin abin da in aka samu fifiko riba ta shigo ciki wa yuqasu alaiha ma yumathiluha fil illa wa yuqasu alaiha ana yin kiyasi da au wato an baka ma'auni akan waɗannan sinfin guda biyar ma yumasiluha akan dukkan abin da ya kama da su fil illati a illa illar da ta sa aka hana wan fifiko tsakanin zinare da zinare illar da ta sa aka hana yin fifiko tsakanin azurfa da azurfa alburru da alburru ash-sha'iru da ash-sha'ir almilhu da almilh to duk abin da shi ma a cikin irin wannan misalin za a sami a cikinsa za a sami irin wannan illar shi ma za a iya yin kiyasi da shi a cikin nan shi yasa na baka misali da jaddawa da faraddawa an gane wannan to wannan shi ake ita ake kira da ba da ribal fadl a gane ko ribal fadl mun ba da misali da kuɗi shi ma amma yanzu misali sai na zo da naira ko sai na zo da dala nake so a bani musanye nake so a canza min ita da naira duk dala ɗaya nawa ce ne yanzu 740 to yanzu sai na zo da dala ɗaya dala kwaya ɗaya sai na ce ina so ka yi min musanyanta da naira sai ka kirgo naira ɗaya biyu uku har naira 740 cas ka miƙo min ni kuma baka dala ɗaya nan ba za a ce a an samu ribal fadl ni sai da na baka naira ɗaya ɗaya har ɗari bakwai a'a naira daban dala daban ba jinsin su ɗaya ba da haka idan jinsi ya bambanta to babu laifi a samu fifiko mafhum ka koma cikin asharhul mumti ala zadil mustaqani na al'allama ibn usaimin rahimahullah a mujalladi na takwas shafi na 387 zuwa shafi na 391 bi ikhtisarin duk da cewa an kawo magana a takaice wa tasarrufin sannan an dan yi mata kwaskwarima ba dukan maganar aka dauko ta yanda take aka zuba maka ita anan ba wa riban nasi'a na'am wa alaikum assalam na'am na'am Mm. Mm. ba za a kalle su a wannan ma'aunin ba a ba wannan aka kalla ba abin da aka kalla a mota ba ta cikin wannan sunfin guda guda biyar sannan illar da ta sa aka hana wannan sunfin guda biyar babu shi a mota yawwa kaga gida ma zai iya shiga eh an gane alhaiwan bil haiwan za mu karanta a can gaba an gane ko yanzu ka kamar gida ma kaga shi ma yana ciki ko ka bada gida guda daya a baka gidaje guda biyu a madadin su shi sa aka baka misalin mota aka baka misalin littafi su ba sa cikin irin wannan zubin wa riban nasi'atu yanzu mun ji ribat kala wato sinfi na farko ko kashi na farko wa riban nasi'atu sai kuma riba wato sinfi na biyu ko kuma nau'i na biyu huwa bai'ul jinsil wahidi bi ba'dhihi shine yin musanye saboda in aka ce albai'u su a wancan lokacin shine wato in ka ce ciniki mu mun saba ciniki shine in je da kuɗi in bayar a bani abin da na siya shi yasa nake yawan amfani da kalmar bai'u in ce maka musanye saboda a wancan lokacin trade by barter ne ban gishiri in baka manda kun gane ko saboda mu yanzu cinikayyar mu yawanci an fi yinta da kuɗi ka tafi da kuɗi ka bayar a baka abin kuɗi su kuma wancan lokacin zaga abin da ya fi faruwa shine in je da wani kaya da ni ba shi nake da bukata ba in je in yi musanye da wanda nake da bukata shi kuma wanda yake bukatar nawa sai mu musanye da shi in karbuna sai karbuna an gane ko to shine wato huwa bai'ul jinsil wahidi bi ba'dhihi riban nasi'atu ita kuma shine yin musanyan abin da yake jinsi ɗaya ne bi ba'dhihi da wani bangare nasa aw bi jinsin akhar ko kuma da wani jinsin daban ma'a ziyadatin tare da yin ƙari filkaili a cikin wato aw awul wazni ko tare da yin ƙari ainihin wato a cikin ainihin wato alwazni nauyi wato abinan sikeli fi nadhiri ta'khiril qabd a cikin nadhir wato abin da yayi wato a cikin kamanceceniya da ta'khirul qabdi jinkirin karba abu biyu ya faɗa anan riban nasi'atu shine yin musanyan abu ne jinsi ɗaya ne sai kuka yi musanyar da ba'azinsa an gane ko aw bi jinsin akhar yanzu misali sai kuka yi musanyan shinkafa da shinkafa ka ba da shinkafa 'yar gwamnati kwano ɗaya aka baka shinkafa 'yar kura kwano ɗaya shine misalin farko ko kuma ka ba da shinkafa kwano ɗaya aka baka wake kwano biyu a madadinta kaga shine bijinsin akhar ma'aziyadatin filkain yanzu kaga in aka samu bijinsin akhar shine ma'aziyadatin filkain yanzu da ka tashi sai ka bada kwano ɗaya sai aka baka kwano nawa biyu kaga an samu ƙari a me kain kun gane wannan ko kuma aufil wazni ko a cikin sikeli sai ka bada wato gol wato zinare sai ka bada kilogram ɗaya sai aka baka azurfa kilogram biyar a madadin kilogram guda ɗaya na zinare yanzu kaga ka ba da zinare kilo ɗaya an baka azurfa kilo biyar yanzu ai kaga adadin ya fi yawa na azurfa to duk wannan ba ita ce matsalar ba in an samu jinsin abu iri ɗaya ne kuma da kuka tashi musanyan sai kuka yi daidai wa daida to inda ribar fadl take shigowa a nan shine sai kai ka bayar da naka abokin musanyanka sai ya ce shi kuma sai an jima an samu riban nasi'a ko kuma inda aka yadda a samu fifiko inda jinsin abun ba iri ɗaya ba ne ka ba da gol an baka azurfa adadin ya fi yawa wannan ba matsala ba ne amma da aka tashi sai aka samu jinkiri wajen karɓa shine ainihin wato fi nadhiri ta'khiril qabdi to yanzu jinkirin karɓan nan da aka samu riban nasi'atu ta shigo ciki anan riban nasi'a za ta iya shiga cikin abin da yake jinsi iri ɗaya ne ba a samu fifiko ba daidai ka bayar aka baka daidai riban nasi'a za ta iya shigowa inda ɗaya ya bayar ɗaya kuma aka yi jinkirin bashi nasa riban nasi'a za ta iya shigowa inda ma ya halatta a yi ribal wato a samu alfazul fifiko inda jinsi ya saba kai ka bada wato shinkafa kwano ɗaya sai aka baka gero kwano uku ai kaga nan ya halatta amma da ka bada shinkafa kwano ɗaya shi mai geron sai ya ce bayan isha zan baka ainihin wato geron kwano uku to wannan jinkirin da aka samu riba ta shigo ciki mafhum wa min anwa'i yana daga cikin nau'o'in da riba take shiga ciki a ciniki yana daga cikin nau'in wato riba bai'ul ina akwai wani ciniki da ake kiransa bai'ul ina wanda annabi sallallahu alaihi wasallam har hadisi ya ambace shi idza tabaya'atun bil ina ko to menene bai'ul ina suka ce an yabi at-tajiru ala al-mushtari shay'an bi thamanin mu'ajjalin bi thamanin mu'ajjalin kaddaini wa ghairi thumma yaqumu at-tajiru bi shira'i hadhihi al-bida'ati minhu fil hal bi ƙimatin aƙal wa naƙadan wannan shi ne bai ul'ina bai ul'ina suka ce shi ne ɗan kasuwa ya siyar wa mutum wani abu bashi an gane sannan sai kuma ya siye wannan abin kuɗi hannu amma ƙasa da yadda ya siyar wa mutum bashi an gane ko wannan shine bai ulina sai ka siyar masa da wayan nan dubu goma sha biyu bashi kaji kuma ashe sayarwa zai sai kuma ka dawo da shi ka ce zo mai ciniki sai ka siye ta dubu goma kudi hannu ka bashi yanzu ka siye ta dubu goma kudi hannu shi kuma kana nan kana binsa dubu goma sha biyu a ranar da ya ce zai biya ka wannan shi ake kira da bai'ul ina ka annahu qardun fi surati bai'in kamar rance ne amma a cikin sura irin ta ciniki to wannan yana daga cikin abinda riba take shiga cikin sa yana daga cikin irin wannan yanzu kaga ka siyar masa wayan nan dubu goma sha biyu bashi ita dai wayar sai ka sake dawowa nan take sai ka karɓe ta a matsayin ka siye ta dubu goma shi kuma ga kuɗi hannu ka bashi to wannan dubu biyan ta mece ce riba ce domin abu ɗaya ne aka samu bambancin kuɗi saboda wannan bashi ne wannan kuma kuɗi hannu ne da haka shi sa wa'yansu za mu karanta a can gaba wasu malaman suna daga cikin fassarar da suka yi bai ul'ina da albai'ataini fi bai'a wannan ya fito to wannan yana daga cikin nau'in riba wato ribal fadl wa bai'ul muzabana daga cikin irin ribar bai wato wato daga cikin riba a ciniki shine akwai bai'ul muzabana al muzabana suka ce ma'khuzun ma'khuzun min az-zabani kalmar muzabana an ciro ta ne daga azabun shi kuma azabun shine addabu shadid tun kuda abu da karfin tsiya haƙƙin mutum ne amma kowa yana ƙoƙarin yana kokawa da tun kuɗe ma'abocin haƙƙi da kan haƙƙinsa shi sa aka kira cinikin da bai'ul muzabana to ya yake suka ce huwa bai'un ma'lum bai'u ma'lumin bi majhulin min jinsihi a hadisi an kawo mana misalin bai'ul muzabana bai'ul muzabana shine mu yi musanye ni ina da dabino busasshe sai mu yi musanye sai ka bani dabino ɗanye na baka busasshen dabino ka bani ɗanyen dabino shi ake kira bai ulmuzabana yanzu ninawa na shanya shi ya bushe ya kama jikinsa sai na baka kwano ɗaya sai kai ma ka ban kwano ɗaya kaga a zahiri ai babu fifiko kwano ɗaya na baka kwano ɗaya da ka bani to amma idan wannan ɗanyen da ka ban na ajiye shi ya bushe zai kai yawan nawa da na baka busasshe an samu me ribal fadl an samu ribal fadl an fahimci wannan wannan shi ake kira da bai'ul muzabana ma'ana musanyi tsakanin danye da busashe shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa shi danyen in ya bushe zai kai adadin busashen na farko da aka yi musanya da shi aka ce a zai ragu ya ce to baya halatta shi ake kira bai'ul muzabana an gane na uku daga cikin irin cinikin da ke shiga cikin wannan bai wato riba shine bai'ul muhaqala akwai wani ciniki da ake kiransa bai'ul muhaqala bai'ul muhaqala suka ce shine bai'ul hindati fi sumbuliha bi hindatin safiyatin min at-tibn wannan shayi yana da bai'ul muhaqala ma'ana musanye tsakanin alkamar da take jikin zangarniyarta da alkamar da aka cashe ta aka cire kaikayi a jikinta sai kuka yi musanye shinkafa shanshera ko wadda take jikin zangarniyarta ba a buge ta ba da kuma bugaggiya sai kuka yi musanye kaga wannan yana kama da bai'ul muzabana yanzu lokacin da tawa na riga na buge ta na sheke ta na fitar da ita tsaba ce sai na ba kwano daya kai kuma sai ka bani wadda take jikin zangarniyarta akwai yiwuwar in na buge ta ba za ta kai yawan nawa ba akwai yiwuwar in na buge ta ta fita haka yawa an bayyanta to yanzu an samu tafadul ko ba a samu ba yanzu idan da na buge sai zamto ba ta kai kwano ɗaya ba kai kuma kwano ɗaya na baka an samu fadul ko ba a samu fadul ba an samu attafadul kaga haramci ya shigo ciki ko kuma da na buge ta sai na ga samun kwano ɗaya da gwangwani ɗaya to yanzu wannan gwangwani ɗayan da ya ɗoru a kai ribar fadl an gane wannan wannan shi ma yana ciki na hudu wa bai'ul laham bil haiwan musanye nama da dabba wannan naman an riga an yanka dabbar an fitar da shi ga tsoka sai muka yi musanye na baka nama sai kai kuma ka bani dabba ga ta ba a yanka ta ba da ranta shi ma haka kamar bai'ul muhaqala ne da bai'ul muzabana domin tana iya in na yanka wannan dabbar ta gaza naman da na baka a ƙasa tana iya kuma ta wuce naman da na baka to an gane ko shine bai'u allaham bil haywan min jinsihi kuma jinsin na wato rago ne na yanka kai kuma ragonka gashi nan da ransa sai na baka naman rago sai ka bani ragon shi kansa to suka ce wannan haramun ne idza kana yuqsadu lahamuhu idan naman shi ake nufi amma aka ce idan lokacin da aka kulla cinikin ba naman ake nufi ba kawai musanya ne na baka nama ka bani dabba ba naman nake hari ba ina ganin dabbar da zaka bani naman ta yafi adadin naman da na baka ba shi aka kalla ba kawai musanya ne kai naman kake bukata yanzu ni kuma dabban nake bukata in yi kiwo sai ka bani dabban ni kuma sai na baka naman Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da almajirinsa Ibn Al-Qayyim da babban malami Ibn Uthaymeen sun ce ya halatta in ya zamanto idza kana wato in wato idza kana bi ghairi qasdi lahmihi amma idza kana yuqsadu lahmuhu idan naman ake nufi suka ce haramun na biyar wa bai'ataini fi bai'a bai'atai ne fi bai'a kamar yadda na gaya muku wasu malaman suka ce shine dai bai'ul ina din can wasu kuma suka ce bai'atai ne fi bai'a shine wayan nan kuɗi hannu in ka zo da kuɗin ka hannu dubu goma zan siyan ma amma in bashi kake so to dubu goma sha biyu da haka da na zo na ce wayan nan nake so ka ce kuɗi hannu ko kuma bashi na ce kuɗi hannu ka ce dubu goma na ce bashi ka ce dubu sha biyu waya ce guda ɗaya an mata farashi guda biyu asalin kudinta dubu goma jinkirin biyan shi ya kawo ƙari to wannan yana shi ake kira bai a tainifi bai a kamata ya zama suka ce sai dai a ɗauki ɗaya daga ciki idan bashi ne to kawai a tafi a bashi dubu sha biyu ce dama ka san sai ƙarshen wata kai kana ba ma'aikata bashi ne sai ƙarshen wata su biya ka da haka in mutum zai je kasuwa ya siya dubu goma zai siye ta amma yanzu tun da a hannunka yake karɓa kai kuma dama kana bayarwa sai ƙarshen wata a biya ka dubu sha biyu ce wannan dama ciniki ne falan ɗaya duk wanda ya zo ya karɓa ya san dama sai ƙarshen wata kuma dubu sha biyu zai baka.
lokacin ana wahalar kashi na'am sai a ce idan kuɗi ne za ka kawo kashi inda ake yage da dubu goma in transfer ce ya ce dubu sha to kaga shi ne bai a ce nufi bai a ɗin kenan shi ma zai iya shiga bai a ce nufi bai a an gane ko ai wannan kashilas ɗin ya sa mutane sun rufta cikin abubuwa da yawa kuma mutum dai za a ga bukatar sababiya za ta yi ba kuma har yanzu masu yin wannan da masu pos har yanzu ban ji wanda ya zama dangwace ba kuma ko yawa da aka abubuwa ne wanda suke wannan damar da aka sai wasu suka dauke ta wata dama ba tare ma da suna tuntuban malamai ko hukuncin shari'a ba kawai dama ce ta zo kawai mutum yana ganin samu haka mutane suka dinga tsunduma wasu ma suna wasu sana'o'in nasu duk suka ajiye suka koma nan na'am na'am sai ya cire tura wannan amma a cikin zai cire ɗari biyar ɗari bakwai zuwa naira zuwa dubu wannan ai kaga shi kaman wasu malaman suna ganin ba ladan aikinsa ba ne wannan yawwa kaman wannan wani aiki ya yi maka kuma ya ce ga ladan abin da za ka ba shi wannan gaskiya kaman matsala ce ta kuma wadda take daban yawwa da wayar kila su suna da wasu 'yan hanyoyi da ya fi musu sauƙi da sauransu وثمة نوع ثالث بند ربا الفضل da riban nasi'a to sai ma ne ce wa tsammata nau'un thalith akwai wani nau'in na riba na uku wa huwa ribal qard shine ribar rance ita kuma banda ribal fadl banda riban nasa akwai ribal qard ribar rance ya take sai ce wa huwa an yuqridahu shay'an shine ya bawa wani rancen wani abu mimma ya sihu karduhu daga cikin irin abin da ya halatta a bada yana inganta a bada shi rance wa yashtaridu alaihi amma sai ya sharɗanta masa manfa'atan wani amfani muqabilal qardi a madadin rancen da ya bayar sai shar'anta masa ya sharɗanta masa wani amfani a sakamakon wannan rancen da ya bayar an gane ko kamar yadda muka san ana yi mutum ya ce zai baka rancen dubu goma amma fa za ka kawo masa dubu sha biyu ko dubu sha ɗaya kaga wannan ribal karb ne ko kuma sai ce anan sai ban misali ce ka sukuna darihi auru ku bi dabbacihi ka sukuna darihi kamar ya ce to zan baka rance amma fa zan zauna a gidanka nan da ƙarshen wata ko zan ba karance amma fa zan hau abin hawanka ina da wata yar sabga ta zirga-zirga tsawon sati guda za ka ban mota kan dan yi zirga-zirga da ita kaga yanzu na ba karancen dubu ɗari amma kuma za ka ban mun motarka tsawon sati guda ina da zirga-zirga da zan yi da mota to yanzu sharɗanta sai na baka aran mota da za ka yi zirga-zirga da ita tsawon sati guda sannan ka ban dubu ɗari to wannan shi ake kira da ribal karf kaga ba ƙara ma kuɗi ne ba amma wata manfa'a ce na ƙara saboda rancen da na baka wannan shi ma yana cikin ribal karf kuma wallahi wa'annan abubuwan in ka duba harkokin mutane shi sa Allah ta'ala yake kwashe albarka a cikin harkoki da kasuwancin jama'a a yau da yawa saboda mutane da yawa sun afka cikin wa'annan wato matsaloli ɗin wasu suna sani wasu kuma bisa jahilci taharimuhu haramcin riba al'asulu fi taharimin riba ƙaunullahi ta'ala asali game da haramcin riba shine faɗin Allah ta'ala wa a hallallahu albai'a wa harramar riba Allah ta'ala ya ce ya halatta wa mutane albai'a siye da siyarwa ciniki wa harrama riba amma fa ya haramta wa mutane riba suratul baqara aya ta 275 wa ana ubadata bin samit radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala an karbo daga ubadata bin samit Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahab kada ku yi musanyan zinare da zinare walal warqi bil warqi ko azurfa da azurfa walal burri bil burri ko alburru da alburru walal sha'ir bil sha'ir ko alkama da alkama walal tamri bil tamr ko dabino da dabino walal milhi bil milh ko gishiri da gishiri illa sawa'an bi sawa'in sai daidai wa daida ainan bi ainin ainihi da ainihi yadan bi yadin hannu da hannu faman zada a waɗannan abubuwan guda biyar da aka ambata duk wanda ya yi ƙari a wista zada ko ya nemi shi a ƙara masa faƙada arba ya ci riba walakin bi'u zahaba bil wariki sai dai babu laifi ku yi musanyen musanya tsakanin zinare da azurfa walwarki bi zahab ko azurfa da zinare walburri bi sha'ir ko ku yi musanya tsakanin alburru da ash-sha'ir wash-sha'ir bil burr ko kuma ku yi musanya tsakanin da ash-sha'ir da albur wat-tamr bil mil ko kuma kwa iya yin musanya tsakanin dabino da kuma gishiri wal milh bit tamr ko ka ba da gishiri a baka dabino yadan biyadin hannu da hannu kai fashi itum duk yanda kuka ga dama duk yanda kuka so kana da damar ka ce to dabino kake so to sai in zaka bani gishiri kwano goma sai in baka kila ana wahalar dabino sai kuma wani yake son ka bashi dabino kwano ɗaya sai ka ce to dabinan nan na zan ba kwano ɗaya amma fa zaka ban gishiri kwano goma wannan duk yanda kuka ga dama ko da damar ku yi haka ku yi musanyatin da jinsin ba iri ɗaya bane jinsin ya saba wa amma nasi'atun amma bashi fala baya halatta amma jinkiri baya halatta duk da cewa ya halatta wani ya wani yawa anan amma a yi hannu da hannu kar a samu jinkiri in an samu jinkiri kuma riban nasi'a ta shigo ciki wannan hadisin imamu al-muslim imam muslim ya ruwaito shi a cikin wato littafin sa sayyihu muslim hadisi na 1587 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار لا فضل بينهما دينار دا دينار باب في فيكو سكاننسو نيرا دا نيرا باب في فيكو سكاننسو دلا دا دلا باب في فيكو سكاننسو euro da euro pound sterling da pound sterling saifa da saifa duk babu fifiko tsakaninsu wa dirham bi dirham dirhami da dirhami la fadala bainahuma babu fifiko tsakaninsu ka bayar a baka iya adadin abin da kai ma ka bayar wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi hadisi na 1588 qala ibn abdul bar to bari mu yi a gurguje ibn abdul bar yake cewa ar-riba inda jama'atul ulama fi sinfil wahidi ya dukulu min jihatain kai wannan yana ganin zai iya shiga zai iya wuce minti ɗaya ko to bari mu tsaya kala ibnu abdulbar sai mu tashi maganar ibnu abdulbar insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik